ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci dan ci gaba da wannan darasi mai albarka darasi na sharhin littafin aljamu bai na sahihaini na yahaya ibn abul aziz al yahaya har yanzu muna cikin mujalladi na uku babul hijra wal magazi wannan shine darasin mu na 20 daidai cikin wannan littafi mai albarka mun karanta hadisi na farko da na biyu za mu tashi hadisi na uku ruwaya Anas dan Malik Malik ya cewa fi hadisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu ruwaya Anas dan Malik Allah ƙara mashi rake cewa aqbala nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina wa huwa murdifu ababakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci zuwa garin madina yana goye da abubakar nan wurin yana goye da shi wasu wata ruwaya ta nuna cewa kowane ne yana bisa jakin shi amma abubakar na bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ruwaya kuma ta nuna cewa bisa jaki daya idan aka ce murdif kenan bisa jaki daya ne suke abubakar na bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar shaykhun yu'raf abubakar dattijo ne an san shi zamana an san shi dama yana zuwa ƙasar sham yana kasuwanci yana biyowa ta madina wan nabi sallallahu alaihi wasallam shabun la yu'raf shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam siffan matashi ke gare shi ba a gane shi ba a san shi ba shi kuma abubakar dama ya kasance yana balaguro ko da suka je ko da suka bi wannan hanya an gane Abubakar amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gane shi ba qala fa yalqa ar-rajulu Abubakar fa yaqul sai a samu mutum ya gamu da Abubakar ya ce mashi ya Abubakar ya kai Abubakar man hadha ar-rajul allazi bayna yadayka wane ne wannan mutumin wanda ke tare da kai ana ba a san Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Abubakar an san shi saboda yana yawan kasuwanci to yanzu da aka ga Abubakar an gane shi sai ka ce Abubakar wane ne kake tare da shi fayaqulu hadha ar-rajulu yahdini as-sabil yace wannan mutumin da kake gani shine ke shirye da ni bisa hanya madaidaiciya qala fa yahsibu al-hasibu annahu inna ma ya'ni at-tariq mutum sai tunanin shi ya bashi cewa yana nufin shi ke kamar dan jagora ne shi ya san hanya tun daga nugo bayan shi ni kuma ni ake tambaya yana dan dan jagora ne zai nuna mana hanya shi kuma Abubakar yana nihin wata ma'anar daban wa inna ma ya'ni sabilil khair shi kuma Abubakar yana tunani yana ma'anar yana nihin ta cewa wannan mutumin shine ke azani bisa akine ke nuni bisa hanya ta alkhairi su kuma suna tunanin cewa dan jagora ne zai nuna mishi wani wuri dan ba su san shi ba faltafata Abubakar sai Abubakar ya waiwaya fa iza huwa bi farisin qad lahiqahum annabi abubakar ko da ya waiwaya sai ya ga wannan bawan Allah yana biye da su mun fahimta siraqat bin malik da muka karanta kissar shi kenan yana biye da annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu bai cimma gurin shi ba fa qala ya rasulullah abubakar ko da ya waiwaya ya ga siraqa yana biye da su sai ce ya annaban Allah haza farisun qad lahiqa bina yace wannan mutumin farisi Surakat bin Malik gana yana biye da mu ashe bai bar mu ba gana ya iske mu faltafata nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiwaya fa qala sai yace Allahumma sra'ahu ya Allah ka kada shi ya Allah ka dirmiyar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga ga Surakat bin Malik kada ya iske su saboda in ya iske su akwai matsala yana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya Allah Allahumma asra'ahu fa sara'ahu al-fars sai dabban nan tashi dokin nan da yake basa shi kawai sai ya sai ya turgus sai ya faɗi sai ya faɗi sun makamat sai dabbar ta tashi ta tashi to hamhim tana sheka to hamhim tana sheka ina ramunan da yake basa shi da ya faɗi sai ya tashi yana sheka fa qala ya nabiy Allah sai suraka ya ce ya annaban Allah murni bima shita yanzu ka umarce ni da duk abin da kake so qala ka umma kana ka tsaya nan inda kake kaka iso inda muke la tatrukanna ahadan yalhaqu bina kuma kada ka bari wani ya zo ya cutar da mu ya same mu da ya cutar da mu ma'ana suraka da ya ga tabbatar da cewa dan mun karanta hadisi na farko can cewa ya ya iske annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya mai addu'a dabba ta fadi kuma da ya tashi ya madabba tsawa ta tashi ta bi annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma suka kusan kawowa ga annabi annabi ƙara mai addu'a ta ƙara faduwa sai da aka yi haka so uku daga nan dai ya gano cewa ba za ya cimma burin shi ba wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu me yake bukata mun fahimta to kenan nan wurin wannan ruwaya ta bayyana cewa mai suraka ya ce caye murni bima shi ta ba ni umarni abin da kake so tunda dai ya ga cewa ba zai iya cimma burin shi ba wannan lada da aka sa ta kuɗi ba ta ciwa yanzu sai ya ce murni bi ma sheta qala faqif makanaka tsaya daga nan kaka saki ka iso inda muke la taturkanna ahadan yalhaqu bina kuma kaka bari wani ya zo ya haɗu da mu da ya cutar da mu qala fa kana awwalun nahar jahidan ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai zanto farkon yini ya hito dan ya yana horarta annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kama shi ya je ya samu ladin da aka sanya wa kana akhirun nahar maslahatul lahu sai kuma ya zanto karshen yini ga yana mai kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam inan farkon yini ya hita dan ya ya kama annabi da ya ci wannan lada da aka sanya to ga ya karshen maricen yinin nan duk wannan yinin dai ga abun bai cimma guri ba ga ya koma yana kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance yana neman annabi ya cutar da shi to yanzu neman kariya yake annabi ya ce kaka da kada ka bari wani ya cutar da mu fa nazala rasulullah sallallahu alaihi wasallam janib al-harrati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna janib al-harra wani ƙasa inda ke da kankaru ƙasa mai hwadi amma akwai kankaru gare ta ita ke ce malharra summa ba'asa ila ila al-ansar sai da ya tsaya nan ya sabka nan wurin wannan hilin sai ya kira ya aika zuwa ga mutanen ansar ga ya shigo bakin garin madina fa sha'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakar fa sallamu alaihima sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tare da abubakar sai mutanen madina suka yi ma abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam sallama dama ga suraka can an sanya ya zanto mai gadi kai saki wasu su zo da niyyar su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam sai aika a zo a samu a same shi yana bayan gari sai suka zo suka iske annabi sallallahu alaihi wasallam fa sallimu alaihima sai suka yi musu sallama su biyu wa qalu irkaba aminina muta'ina ku hau dabbaku ku zo mu je mu shiga garin Madina kuna masu aminci ba abin da zai samu ku muta'ina kuna mai biyayya ga ubangijinku farakiba nabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau dabba shi da shi da abubakar wa haffu dunahuma bisala sai suka zagaye annabi sallallahu alaihi wasallam su mutanen Madina suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam da makamai ta yadda kada wanda ya zo ya cutar da su saboda yanzu garin Madina garin Yahudawa ne ba musulmai sai ɗaiɗaiku waɗanda suka yi suka yi suka rika zuwa aikin haji daga daga suje ziyarci Makka daga nan suka musulunta suka zo garin Madina to waɗannan su ne ɗaiɗaiku kawai to waɗannan ɗaiɗaikun su ne suka zagaye annabi sallallahu alaihi wasallam a shiga garin Madina kada Yahudawa su cutar da su tunda yanzu garin Yahuda ne za a shiga su kuma Yahudawa na maƙiyan Allah ne maƙiyan annabi sallallahu alaihi wasallam maƙiyan addini ne yana yanzu in suka ji an ce ga annabi nan ya shigo to suna iya su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan su mutanen sai suka zagaye annabi sallallahu alaihi wasallam faqila faqila fil madina me aka ne ja'an faqila fil madina sai aka rika shela a garin madina ana cewa ja'a nabiyullahi ja'a nabiyullah ana shela ana cewa ga annabin Allah ya shigo annabin Allah ya shigo fa'asharafu yanzurun sai suka zagaye suka kowa ya tsaitsaye kowa yana kallon ta ina za hitawa wa yaquluna ja'a nabiyullah ja'a nabiyullah suna mamaitawa annabin Allah ya shigo annabin Allah ya shigo fa aqbala yasiran hatta nazala janib dar abi ayub sai ya ta shigo yana tafiya har sai da ya zo gefen gidan abi ayub al-ansari fa innahu la yuhaddith ahlahu iz sami'a bihi abdullah bin salam yana ba da labari yana yana gaya ma mutanensu sai suka ji labarin Abdullahi bin Salam Abdullahi bin Salam shi kuma dama cikin Yahuda yake shi kun bai musulunta ba a wannan lokacin bai musulunta ba ya dai ji labarin Annabi zai shigowa sai ke cewa wa huwa fi naqalin li ahlihi yana cikin gona ta gona iyalin shi ya kharifu lahum yana ebo musu 'ya'yan dabino فعجل أن يضع الذي يخيف لهم فيها sai ya kokarin ya sauri abin da ya ciro ya sauri ya bar ma iyalin shi ya sauri ya ji ana cewa ga annabin Allah can ya zo faja'a wa hiya ma'ahu sai dauko dabinan nan ya taho tare da shi ya dauko dabino tare da shi zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a min nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya saurari annabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a minhu kenan ya saurari annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ya musulunta kenan shi abdullahi bin salam yana daga cikin harko harko wanda suka musulunta shigowa annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kenan abdullahi bin salam yana gona ya ji labarin ga annabin Allah can ya shigo yana iba ƴaƴan dabino sai ya sauri ya ebo ya je ya tahi da shi ya kawo tare da shi dabino ya zo wajen annabi sai ya ji labarin annabi kuma ya saura ya saurari annabi sai daga nan ya musulunta sun maraja ila hali sai ya koma wurin iyalin shi bancin ya musulunta sai ya koma wajen annabi sallallahu wajen iyalin shi faqal nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu buyutin ahlina aqrab wani gida ne daga cikin gidajen musulmi mu ƴan uwanmu ya fi kusa wanda za mu zuwa mu sabka فقال أبو أيوب سي أبو أيوب يكتا أنا يا نبي الله يتي جدانا يا قصة يا أنبا الله هذه داري wannan shine gidana kenan kusa da gidana ne dama ka sauka wa hadha babi kuma wannan kofa gidana ce ga sanan qala fantalik fa hayyi ilana maqilan to isauri je ka shirya mana wurin kwana mu kwanta mu huta maqilan wurin kwanciya wurin kailula a huta qala qauman ala barakatillah sai mutane suka ce to hayya kowa ya tahi a shiga gidan abi ayyub a gyara ma wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wurin kwana ya kwanta ya huta to wannan hadisi shi ma kamar da muka karanta waccan kissa ta baya ta suraqa bin malik to wannan ruwayan anas dan malik shi ma ya zo da wannan cewa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin madina kuma ga yadda aka yi aka tarbe shi garin madina can kama manta waccan ruwaya da muka karanta cewa wani bayahude ne ya hau gidan shi za a yi wata bukata shi sai ga an goga abubakar tun da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan gari ya sabko ya shiga ba yahude fa ne ya shiga cikin gari yana shela cewa ga annabin ku can shugaban ku da kuke cewa zai tahowa ga ya can ya zo kaga shi ya hidda kanshi saboda shi ba musulmi bane ba to kaga nan kuma nan wurin mutanen madinan ne suka rika ce ja annabiyallah ja annabiyallah to wannan kissa ta kare kissa suraqa suraqa ibn malik tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya so da aka aza mishi cewa duk wanda daga garin Madina daga garin Makka aka turo jama'a su zo su samu duk wanda ya kamo annabi da shi da Abubakar suna da raƙumi 200 wanda ya kamo annabi shi kadai yana da raƙumi 100 wanda ya kamo Abubakar annabi tare da Abubakar yana da raƙumi 200 to shine Suraqa bin Malik yake ta kokarin dole sai ya kamo annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ci wannan lada ƙarshe lada bata ciyu gare shi ba saboda iko na Allah duk lokacin da ya matso zai kama su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a gare su shi kuma Abubakar dama yana tsoro sai ya tsorata yace hazal faris lahiqa bina wannan farisin mutumin gane ya kusa iske mu ya tsorata mun gane to kaga wannan kissa ta nuna cewa wannan ruwaya ta nuna cewa mutanen Madinan su suka zo suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam waccan ruwaya kuma ta nuna cewa ɗaya daga cikin Yahudawa ne ya hau gidan shi tsoron gidan shi ya hango ga annabi can to kaga cikin ruwayoyin babu cin karo da juna ta iya yiwuwa shi ya je ya gano ga can bakin gari sai ya kuwa ya gaya ma 'yan garin madina su kuma suka tattaru suna cewa ga annabin allah ta aji a tarbo shi da aka tarbo shi wannan ruwaya ta nuna cewa gidan abi ayyubul ansari aka fara sabka can kuma ruwayar ruwaya ta nuna mana cewa masallacin uba aka fara sabka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacin uba duka babu cin karo da juna tunda ruwayoyi sun nuna cewa da annabi ya zo farkon inda ya sauka shine masallacin uba da ya sauka nan ya gina masallaci sai kuma ya ce yana son ya wuce garin cikin garin Madina da aka wuce cikin garin Madina sai ya ce wani gida ne ya yi kusa don mu sauka nan wurin mun fahimta kenan sai abi ayuba ya nuna cewa ga gida na nan wurin ga ma kofa gidan nan mun gane sai babi na gaba eh za a ba shi? Eh, ba a faɗi ba. To, amma wannan ruwa da muka fada inda aka yi baiti, nan wurin kuma an faɗa cewa Allah ya cewa za a mai wata kyauta, amma ba a faɗi wace kyauta ba ce ba. Mun fahimta muna tuni, an faɗi za, annabi sallallahu alaihi wasallam in ka kare mu kan wanda ya matso inda muke, kai kuma za a ma wata kyauta, amma ba a san wata kyauta ba ce ba. Mun fahimta, Allahu alam. Babu Yahudul babu shuhudul mala'ikatu badaran babi mai magana akan cewa mala'iku sun ziyarci yakin badar tare da su aka yi yakin badar عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا cewa ruwaya daga Abdullahi bin Abbas wa huwa fi qubbatin lahu yawm badr yana cikin qubba qubba runwa ce ta kaima kaima irin yanzu da muke yi ta safata ko kuma ta tamfal to sun san irin runwa ce mutum ke ake yi ma shugaban in aka zo shugaban yaƙi ko kuma shugaban saraya sai zanto shi ciki yake zaunawa ya huta ita ce kubba yau mi badar yau ba ya rana da aka yi yaƙin badar yana annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa an shuduka ahadaka yana ce ya Allah yana kiran Allah subhanahu wataala ke cewa an shuduka ina roƙonka ahadaka alƙawalinka wa wa'adaka da tanadin da kai mana na alƙawali Allahumma ya Allah in shi'ta lam tu'bad ba'd al-yawm abadan idan ka so ya Allah to daga yau ba za a ƙara bauta muka ba dauran ƙasa fa akaza abubakar biyadihi sai abubakar ya kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala yake cewa hasbuka ya rasulullah yace ya ishe ka ya annaban Allah yake cewa faqad alhata ala rabbuka ka gaya ma annabi ubangijin kana gaya ma ubangijin maganganu wanda suka yi tsauri ana nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa ga taron kafirai sun taru kusan su dubu da wani abu su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma ɗari uku da wani abu ne to kaga wannan ya tsoratar da annabi hankalin shi ya tashi ya ga cewa lalle wannan yakin za a cin nasara gare su shine Allah subhanahu wataala ya sanya mala'iku suka zo su kama mishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yana roƙon Allah ruwaya da Imam Muslim ya fitar cewa annabi Abubakar yake cewa Umar dan Khattab ya rawaito ta daga Imam Muslim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yana roƙon Allah ya mai da gaban shi alƙibla yana roƙon Allah har sai da rida'in shi ya faɗi ƙasa ya daga hannuwan shi sama sai da rida'i wanda ake mayafi da ake lullube gangan jiki har sai da ya faɗi ƙasa Abubakar na ɗauka yana mai da mishi yana lullube mishi kenan wannan lokacin annabi sallallahu alaihi ya ya tsorata har yake cewa an shuduka ahadaka wa wa'adaka allahumma in shita lam tu'bad ba'da al-yawm abadan fa akhadha abubakar bi yadihi wa qala sai ke abubakar ya kama hannun annabi sallallahu alaihi yake cewa ya ishe ka irin wannan addu'a da kake kana kai tsauri wa huwa fi dar'i yana cikin dar'i dar'i shi kuma shine kayan da ake sanyawa na na yaki fa kharaja huwa yaqul sai fito yana cewa sai Husamul Jam'u wai walli wannan dubur yake cewa lalle wannan taron da kuke gani za mu rusar da shi wai walluna za su juya baya dubur kenan su juya baya mu bi su a guje bal sa'atu lalle rana alqiyama mau'iduhum ita ce ranar da za mu haduwa da su wasa'atu adha lalle wannan rana kuma ita ce za ta bayyana gaskiya wa amar kuma ta dace rannan ne wata gaskiya za ta bayyana ranar alkiyama ita ce alkawalinmu tsakaninmu da su gaskiya za ta aikinta lokacin za a tozartar da duk wani wanda ya ƙi gaskiya to rannan za ci wa amar kenan azumta sun to mai ɗaci gare shi wa fi ruwayatin annabi sallallahu alaihi wasallam qala yawmi badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ranar yakin badar ya jibril yake cewa hadha jibril aqsim bi ra'si fartihi yana wannan jibril ne ya kama linzamin dokin annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi adatul harbi ya sanyo kayan yaki kenan kaga mala'ika juri shi ma kayan yaki ya sanyo lokacin da za a yaki wani hadisi ya karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi wannan yaki hankalin shi ya tashi kuma yana roƙon Allah sai ga aya ta sabka cewa sayuhu zamul jam'u lalle wannan taron da kuke gani kuna ana tsoratar da ku mutum dubu da wani abu za su roshewa waiwallo na dubur za su juya baya suna a gushi kuma ranar alkiyama bil sa'at maw'idhum wa sa'at adha wa amar adha ala wazn taf'il af'al adha wa amar daga murri ne amarru abinda ya dace shine amarru to kaga wannan ya nuna mana cewa ranar alkiyama ana gaya ma kafirai cewa ranar alkiyama ranar tozarta za ta kama za ta faruwa sannan kuma annabi yana nuna cewa ga jibril a jibril hada shi aka ziyarci aka zo wajen wannan yaki wa fi ruwatul bara ruwaya ta bara ibn azim qala haddathani ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam mimman shahida badaran daga cikin waɗanda suka suka suka halarci yakin badar da aka yi suke gaya ma bara bin azim suke cewa annahum kanu adad ashabi talut allazina ja allazina ja ne jaru ma'ahu nahar jazu ko kenan kwatankwacin adadin mutanen da suka je badar kwatankwacin mutanen da mutanen tsalut lokacin da suka je suka wuce wannan ruwan walamma fasala tsalut bil junud قال إن إن قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه لكن أنا دولو تيك دوكا شندس كايتزا سوى النياكي يسي تو زام تهيا والنياكي amma ku sani cewa duk wanda ya za Allah zai jarabce mu da wasu ruwa duk wanda ya dandana wannan ruwan to ba za mu taya da shi ba faman shariba minhu falaysa minni duk wanda ya sha su ba mu taya tattare shi wa man lam yata'amuhu fa innahu minni wanda bai sha wannan ruwan ba to shine za mu taya da shi illa man bi tarafa gurfatan biyadi sai wanda kawai ya iba kamsa ɗaya ci kawai ya sha to wannan babu matsala mun yafe mai za mu taya to kaga nan wurin Allah subhanahu wataala yake cewa fa sharibu minhu illa qalilan gaba ɗayan su mutanen da ɗalu ke to da su sai da suka sha wannan ruwan illa kalila mai yan kaɗan ne kawai to nan wannan ruwa tana cewa adadin mutanen da ɗalut ya dawo da su dan yayi mubaraza da wa jalut kafirin da za a haɗuwa da su ɗalut shugaban musulmai jalut shi ko shugaban kafirai to adadin kafiran jalut da kuma adadin musulmai da musulmai da ɗalut ya dawo da su to nan wannan ruwa tana cewa adadin su adadin yakin badar kaga wata hikima ta Allah subhanahu wataala can wurin talutu da aka yi yakin suwa suka ci galaba eh Allah ke cewa fa hazamuhum bi iznillah wa qatala daud jaluta ko ba haka bane ba suwa suka ci nasara musulmai suka ci nasara mutanen talut abu wannan Dawud alaihi salatu annabi Dawud shi ya kashe shugaban kafiran nasu wancan an fahimta to su ma na yakin badar malamai ke cikin wannan ruwa ta nuna cewa adadin wa'ancan mutane na kafirai da adadin musulmai to irin su ne adadin su ne suka zo yakin badar mun gane yake cewa menene adadin su yake ce bi da ta ashar wa salasmi'a ta ɗari uku da wani abu nan wurin an ce ɗari uku da wani abu akwai ruwa da ta bayyana ɗari uku da goma sha hudu bi da ta ashara kenan sha wani abu ko ɗari uku da goma sha wani abu wata ruwa ta bayyana ɗari uku da goma sha hudu ya su ne suka tsaye yakin badar cikin musulmai ƙalal bara sai bara yake cewa la wallahi wannan magana ba haka take yiwa ma jawaza ma'ahu nahar illa mu'min ba wanda ya mutanen talut ba wanda ya wuce wannan ruwan sai mummuni kawai sai dama mummuni ne tunda ya ce wa mallam ya ta'amu fa mummuni wanda ya sha wanda bai sha wannan ruwan ba shine tare da ni to shi bara yana inkarin cewa adadin wannan mutanen ba su kai haka nan ba saboda mummunai ne kadai kuma ai an nuna mana ayat ta ƙara bayani take cewa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira to kaga fi'a in aka ce fi'a to ƴan mutane ne kadan ba su kai 300 ba kaga wannan ma ayat ta ƙara nuna cewa adadin musulman da ke tare da daluta ba su kai adadin mutanen mutanen da ke suka tai badar ba inda an ce fi'atun qalila mutane ne ‘yan kaɗan, galabat fi'atan kasira sai suka taru mutane suka ci galaba mutane masu yawa. To kenan nan shi Bara bin Azum yana ganin cewa wannan adadin bai kai adadin mutanen Talus ba. Mun gane. Wa kana al-muhajiruna wa kana muhajiruna yawm badrin ranar da aka yakin wannan masu wanda suka yi hijira daga Madina naifan ala 60 ɗan kaɗan ne sama ga 60 wal ansaru naifan wa arba'ina wa mi'ataini su kuma mutanen madina sun zanto ɗari biyu da wani abu ɗari biyu da wani abu ko ɗari da arba'in da ɗari biyu da arba'in da wani abu su kuma wancan sittin kenan mutanen madina sun hiya tun da dama daga madina aka yi tahe su kuma dama mutanen makka wanda suka yi hijira dama yan kaɗan ne suka yi hijira suka zo madina yanzu yan madina su ne aka samu kama manta cewa wannan yaƙi shine na farko yaƙin badar sannan kuma shekara ta biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma dade da yau hijira ba duka shekara biyu ne amma diba musulmai a garin Madina mutum nawa aka samu ɗari biyu da arba'in da wani abu su ne suka ta yakin badar yanzu bara abin azum shi baya ma cikin su shi labari ake bashi ya ce wanda suka je badar suke bashi labari kenan shi baya cikin wanda suka ta yakin mun gane ashe kaga wannan lokacin musulunci yayi nasara sosai shekara biyu kawai amma ga mutum ɗari biyu da wani abu sun shiga kuma cikin inda nan Yahudawa ne gurbin su ne. Za mu karanta nan gaba, annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo garin Madina ya fara lallaba su da ya samu ya masallaci sai ya ce to wannan ƙasa ƙasa Allah ce kuma ba mai gadanta sai musulmi mai imani ko ku musulunta ko kuma ku bar ƙasai to daga nan wasu suka rika tahiyar su irin irin bani bani nadir su dole barin ƙasar barin garin Madina suka yi aka samu kaɗan daga cikin tsiratattu wanda suka tsaya suka ce su sun yarda su rika biyan jizya su zauna garin Madina a bar su da wani hadisi shi ma ya ƙare sai babu kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam ne qatla badrin babi mai magana akan cewa magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yi ma waɗanda aka kashe a yakin badar عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم أمر نيران أكياك بدر بأربع وعشرين رجلا من صناديد قريش يا أمر نيغا متاني إشرين دهولو دقشن صناديد قريش سكين أشراف تنسو سكين سادات تنسو من يمن يم قريشاوة saboda dama yakin badar sababin shi dama mutane ne 'yan kasuwa sun tsaye ƙasar shamu sun yi kasuwanci sun kwaso dukiya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa yadda aka baro muka baro dukiya aka koro mu daga garin Makka masu kuɗin mu irin su Abdurrahman ibn Auf duk sun baro dukiya can muka yi hijira muka taho ba mu da komi irin su Abubakar Siddiq muka baro dukiya can muka taho to yanzu mu bari mu je tun ji labarin sun taho bari mu tarbiyyar su kwace dukiyar mu kwatan kwacin wacce dukiyar da suka kwace mana suka hana mu hito da ita to kaga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tahi yaƙin Badar ba ya tahi da niyyar yaƙi bane ba ya tahi ne kan ya kwace dukiya ne kawai shi kuma Abu Sufyan yana ina yana maka sai aka gaya ma waɗanda suka taho kaga manya-manyan ɗan kasuwa sun taho da dukiya sai suka ji su Abu Sufyan suka ji labarin cewa ga yanan za a kwace mana dukiya kai tsaye suka tattaro manyan-manyan shawa suka biyo hanya kafin annabi ya iso su kuma har sun riga sun zo har sun shirya ga manyan mutanen su ga waɗanda aka taho da su sun haɗu kaga sun kai wajen dubu da wani abu kuma manya-manyan su shine nan wurin ashraf ɗinsu manya-manyan su karaji mutum ishirin da wani abu. Faƙuzifu sai aka jefa su cikin ɗauyi min atsuwa ibadar sai aka jefa su cikin ɗauyi ɗauyi sunan wata rijiya ne min atsuwa ibadar cikin rijiyoyi badar wata rijiya ce kwanguwa tsohuwa wadda ba a komi da ita. Khabisun mukabbasin yake cewa wata lalatacciyar rijiya ce mai wari wa kan iza zahara ala qaumin aqama bil arsati thalath ayyam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zo wurin mutane idan ya zo ya ce ya ci mutane da yaki to yana samun wani hili ya zauna garin sai ya yi kwana uku a wannan garin in an in dai musulmi su suka ci yaki mun fahimta amma in aka ci su da yaki to dama kokari ake a sauri a koma gida amma in dai musulunci ya yi galaba ga yakin tunda kamar yakin badar an ci mutanen da yaki tunda har mala'iku suka zo suka kama da yakin aka ce wa'ancan da yaki to annabi sallallahu alaihi wasallam dama ɗabi'a shi yana samun wani hili ya zauna sai ya kwana uku ne yana hutawa sannan a koma gida nan a zauna a yi shawara a yadda za a raba ganima a yi shawara yadda za a yi da kuɗi da, da sauransu kenan yake cewa ya zauna salasa layalin falamma kana bi badr al-yawm salis lokacin da yake garin Badar rana ta uku amara bi rahilatihi fa shudda alaiha rahilahu rahilaha sai aka sanya sai ya umarni aka shirya mashi abun hawa abun hawan shi da sirdi da komai rahal mun karanta can ba ya cewa rahal shine sirdin da ake hawa kenan sai yasa aka sanya rahilaha aka azanya wannan sirdi da komai da komai sun mamasha sai ya tahi wa atba'ahu ashabuhu sai mutanen shi suka bi shi kenan kwana uku ya kare an za a tahiya gida sai mutanen sahabbai suka bi shi wa qalu ma nura yantaliqu ila illa bi ba'd hajatihi mu'min tunanin cewa zai tayi wata biyan bukata shi muna tahiya ba inda muke ba inda ta kamata mu naho bane ba ashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya je daidai rijiyan nan inda aka je wa mutane kafiran nan manya manya da aka kashe to cikin wannan rijiya aka je su da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sai je musu ban kwana sannan ya tsaye su sun ga ba ba hanyar da za ta kai su zuwa ga Madina ba shine suke cewa tana yiwa zuwa ne za ya biya wasu bukatun shi hatta qama ala shaqqatil rukai sai da ya zanto tefar rukai ya tsaya fa hamila yunadihim sai ya tsaya gefen rijiyar sai yana kiransu bi asma'ihim da sunayensu wa asma'i aba'ihim da sunayen da sunayen iyayensu a wannan wurin yana kira ya fulan bin fulan ya fulan bin fulan ruwaya imam muslim ta bayyana mana su wane ne da su wane ne na farko annabi wanda ya rika kira Abu Jahl bin Hisham da Umayya bin Khalaf da Utba bin Rabi'a da Shayba bin Rabi'a ya rika kiran su kaga ruwaya Muslim ta bayyana ko su wane ne yana yana nuna yana kiran su da sunayen su akwai ruwaya ga ta tabbata annabi na kira yana ce ya kai wani sai ya kira shi da sunan shi da baban shi ya abu ya kai Aba Jahl bin Hisham ya kai Umayya bin Khalaf ya Utba bin Rabi'a ya Shayba bin Rabi'a yana kiransu da sunayensu yana ce musu me aysurukum annakum ata'tumullaha wa rasula shin buku ji kwadayin inda kun Allah da manzon shi biyayya ba buku ji ba yana kiran suna ce ya kai wani dan gidan wani yanzu da ba ka yi nadama ba inda ka bi Allah da manzon shi aysurukum annakum ata'tumullaha wa rasula fa inna فإنا قد وجرنا آبا فإنا وجرنا ما وج... ما وعدنا ربنا حقا yake cewa mun mun iske alƙawalin da Allah ya mana fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin ku kuma kun iske alƙawalin da Allah ya muku na cewa Allah zai azabtar da ku mu mun iske alƙawalin da Allah ya ya mana cewa zai zai ba mu nasara wa laqad nasarakumullahu bi badr wa antum azilla Allah ke cewa Allah Allah ya muku nasara lokacin da kuka kuka tahi yakin badar kuna kaskantattu kuna ƴan kaɗan kunku kaga kuna ƴan kaɗan kun Allah ya buku ya baku cin nasara to kaga alƙawalin da Allah ya mana cewa zai ba mu cin nasara irin wancan kira da Annabi sallallahu alaihi wasallam an shirka an shirka wa adaka wancan alƙawari da kai mana ya Allah ka ka karba mana ga mu Allah ya nuna mana shine kiran wa'ansa yake cewa fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin abinda kuka ga abinda Allah ya muku alƙawari kun same shi na cewa Allah zai azabtar da duk wanda ya kangare da ayoyin Allah mu mun samu alƙawarin mu gashi Allah ya muna alƙawari zai ba mu cin nasara ga mun samu nasara qala fa qala umar sai umar yake cewa ya rasulullah ya annabin Allah ma tukallimu min ajsadin la arwah laha me yasa kake ma gangan jikin da babu babu rai tare da ita وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي الله yake cewa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi ya rantse da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke annan shi ma antum bi asma lima aqulu minhum ku ne ba ku shan abin da nake faɗa su dinnan suna jin abin da nake faɗa su suna jin duk abin da nake faɗa duk maganganun nan duk wani duk wani matacce ana maido mishi ran shi yana jin abin da nake faɗa kai ne da ke gefe baka jin komi ma'ana yanzu nan idan aka kai mamaci idan aka binne shi to ku da ke gefe ba ku jin abin da yake faɗa abin da misali mutum ya ce a yi addu'a to ana ɗaga ana ce Allahumma kaza Allahumma kaza shi mamacin yana jin abin da ake cewa ku ba ku jin ba ku jin abin da ake cewa to kaga nan annabi ya nuna mana cewa lalle wa'annan bayan Allah kai Umar ba ka jin abin da kai shi yasa kake ganin kawo gangaji kice nake magana babu ruhi tare da ita wannan hadisi ya karantar da mu cewa lalle yakin badar musulmai sun ci nasara kan shi kuma kafirai da manyan-manyan kafirai daga cikinsu da aka kashe su cikin rijiya aka jefa su ba ma binne su aka yi ba saboda su kafirai ne ba a tsaya bata lokaci tunda mu musulmai mun ci galaba ba tsaya mu yada su a mu jefa cikin tsohuwar rijiya lalatacciya rijiyar da mai ruwaya yake nuna cewa khabisun makabbas wadda ita lalatacciya mai wari wadda ba a komi da ita ciki aka jefa su don dan a nuna musu cewa su kaskantattu ne manyan ƙurayshawa ne wanda ana ji da su amma yanzu ga su sun zamto kaskantattun kaskantattu annabi ke kiran su wannan kuma ya nuna cewa mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda ga annabi na ma gawa magana kuma so yake su ji abin da yake cewa sako ya je musu mun fahimta ashe gawa tana jin abin da mai magana yake magana in yana mishi in yana mata magana shi ɗan adam wanda ke gefe shi ne baya shi sai babi na gaba babu hadis bani nadir wa makarajin rasulullah sallam ilaihim babi mai magana akan kabila yahudawa na bani nadir kamar yadda muka faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo garin madina ya iske kabila ta yahudawa kala hudu kalolin yahudawa kala hudu akwai bani nadir abu akwai bani kainuka akwai bani quraiza akwai bani salma wa'annan su ne guda hudu wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam iski bani nadir bani quraiza bani qainqa bani salma wa'annan su ne annabi ya iski kuma daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam zamu karanta cewa ya musu gargadi da shigo garin madina ko ku musulunta ko kuma ku sani cewa za mu kora ku daga wannan garin yanzu musulunci za a kafa wani amma kaga yanzu garin shi inda aka haife shi annabin Allah saboda kafirai ne kangararru ba yahuda bane ba kafirai ne masu addini nasaranci da kafirci na bautar gumaka kangararru ba su ba su yi irin wannan kira ba su yi irin wannan kira ƙarshe ya kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi da musulman gaba ɗaya kore su yi suka yi mun fahimta amma nan wurin yahuda yahudu masu sauƙin al'amari ne saɓanin kafirin mutum shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya bambanta kafiri da mushriki Allah ke cewa lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina kaga aka bambanta ahli alkitabi su ne yahuda da nasara da mushriki irin mutanen garin makka su wanda kafirai ne waɗanda ke bauta gumaka waɗannan sun yi taurin kai wanda su in aka ce a wancan lokaci annabi na kiransa su musulunta su yanzu ba, ba ta musuluncin ka ake ba su ake ma a rusa ka da kai da musulman gaba ɗaya ma'ana a kashe su gaba ɗaya to ƙarshe dole Allah ya musu umarni su yi hijira su bar garin tun da dai waɗannan ba masu shin magana bane ba mun fahimta amma su garin Madina sun yi sauƙin kai sabanin kafiran Makka عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد ابي هريره كيتشا وترانا من زونه cikin masallaci idza kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annaba Allah ya fito zuwa gare mu fa qala in talqu ila yahud ila yahud mu tashi mu je zuwa ga yahudawa fa kharaja fa kharajna ma'ahu hatta hatta ji'na baitul madaris sai muka taho tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da muka zo baitul madaris gida inda yahudawa ke midras ko midras da madaras duk ɗaya ne midras inda suke koyar da attaura inda suke koyar da ilimin su na ne na ilimin attaura shine midras ko madaras duk inda ake koyar da ilimi to nan su yahudawa nan suke taruwa wani gida ne nan suke koya ilimin su na yahudanci faqama nabi sallallahu alaihi wasallam na magana ce فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم سي النبي يتاشي يكراسو يا معشر يهودا يا يا معشر يهود يا ku mutanen yahudawa aslimu taslimu ku musulunta ku tsira aminci ya tabbata gare ku faqalu qad ballagta ya abul qasim sai suka ce ya abul qasim ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka riga ka isar abinda aka ce ka isar ka gaya mana to ka gaya mana mun shi ya isa haka nan mun gane fa qala zalika urid annabi ke cewa ai wannan shine nake son in ji ku tabbatar da ce labarin ya ji muku hujja ta kawo gare ku idan ba ku da abin da za ku cewa kun yarda na na, kawo muku na zo muku azi kun kun ji amma kuna cewa ya sato wannan shi nake son ku yarda cewa sako ya zo muku sun maƙara hasa saniya sai ya ƙara gaya musu ya ma ashar yahudi ke cewa aslimu taslimu ya ƙara mamaitawa fa qalu qad ballagata ya abul qasim ka riga ka isa ya isa haka nan ثم قال الثالث ثم قال الثالثه سي فدا فدا تا uku فقال اعلموا ان ارض ان الارض لله ورسوله وسني cewa kasan nan ta Allah ce da manzon shi ba ta ku bace ba wa inni uridu an ujliyakum ne kuma ina son in fitar da ku ujliyakum ukhrijakum ne ina son in fidda ku daga garin faman wajada minkum bimalihi shay'an falyabihu duk wanda yana da wani abu cikin dukiyar shi wanda ba ya iya dau ba ya iya daukar shi ya mai nauyi ba ya daukuwa to ya saida shi tun daga nan dan kore ku za a yi daga wannan garin ma'ana kana da hili to ka saida shi saboda hili ba ya daukuwa kana da gona ka saida gona ka ba ta daukuwa mun fahimta duk abin da kasancewa bai daukuwa ka saida shi wa illa fa'lamu annama annama al-arda annama al-ardu lillahi wa rasulihi al'ardu lillahi wa rasulih ku sani cewa ƙasa ta Allah da manzon shi ce kenan ga annabin Allah kuma Allah ne ya umarce shi kenan yanzu komai ya koma hannun Allah da manzon shi ku tunda kun ki musulunta ku yi ku musulunta ko kuma ujliyakum ihda ku daga wannan ƙasai to kaga nan wurin su Yahudawa nan wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu gargadi kamar yadda muka muna muna tuni farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi in ya shigo garin da za a yi akan mutane zai fara musu ya kuwa shela cewa ku shiga musulunci ko kuma meme ko kuma yaƙe ku haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da ya je Da'if da ya je ƙasar Da'if farko abin da ya gaya musu cewa ya musu ne duk wanda ya yi imani da Allah da manzon shi to ya sabko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi yana gangaren Taif sai ya samu karraban shi da da mutanen shi aka zagaye dan kan ma wani ruga kuma dan zuwan annabi na farko ai sun jiyatar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka suka ci nasara ka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda menene saboda wannan can lokacin kafiran da'if kangararu ne ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je busu ma saurare shi ba suka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da gudu bugu da shi da sabon shi annabi ya tsira aka farfasa mai jiki annabi Allah ya hidda shi ya tsira da shi da sabon shi to yanzu da musulunci ya ƙara jama'a sosai sai annabi ya ƙara komawa sai ya ce farko kafin ma ya fara musu nasiha sai da yasa aka zagaye garin yana daga ƙasa sai ya ce duk wanda ya imani da Allah da manzon shi ya sauko min yahi mai ya shiga tare da mu wanda bai imani ba kuma za mu shiga mu yaƙi kaga wannan usulubi ne salo ne na annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo garin kafirai yana fara kiran su ku shiga musulunci tukun wanda ke da rabon ya tsira ya shiga musulunci wanda Allah ya nihin shi da shiriya ya shiriyu kaga nan wurin aka samu irin su Abubakar Abubakar ta ne Abubakar ta da shi da dan uwan shi suka musulunta suka sauko suka mika wuyan su ga Allah su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun yafi muku mun fahimta to kaga nan wurin su ma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku shiga musulunci in kuna son mu yahe muku in ba haka ba to wannan duk ƙasa da ka gari to ta Allah ce da manzanci yanzu ko kuma shigilinta ko kuma ku fita wanda ke da wani kayan da ya san ba iya ɗauka su to sai da su daga nan ya hita salin alin hannun shi goma kamar yadda muka baro garin maka kuma ku hita daga nan mun fahimta ya hadisi na gaba kana garin ku zaka ce me zaka sai wa zaka sai da ma a ko da Yahuda aka saida kan mu manta akwai ɗaiɗaikun Yahuda wanda su bisa hita ba suka tsaya to ai da suka tsaya me suka yi jizya suka rika bada suka ce a bar su su zauna garin mun fahimta su ai ba su annabi ba zai yaka so saboda su zama aminci suke mun fahimta na'am sai hadisi na gaba an ibn Umar radiyallahu anhu ma qala arabat an-nadir wa quraybata fa ajla bani nadir annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki an yaƙi bani nadir da bani ƙuraiza fa ajila bani nadir wa aqarra quraizata wa manna alaihim kenan bani nadir sai suka bar garin dama can lokacin da aka yaƙin bani ƙuraiza da bani nadir mun karanta cewa su suna wajen wajen madina lokacin da aka yaƙin ahzab yaƙin khandak afwan lokacin da aka yaƙin khandak ai su ne aka yaƙa su kuma dama bayan gari suke can nesa da garin Madina suke annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi za ya kasa aka yi rami ta yadda mu muna nan cikin garin Madina ko kuma kuna can ku ko ƴan ƴan handak to su ne waɗannan bani nadir suna aka yaka to nan wurin wannan ruwa tana nuna mana cewa bani nadir sai suka bar garin suka tashi daga Madina suka tafi wa aqarra bani qurayza wa mar wa manna alaihim sai bani qurayza su sai suka zauna cikin garin Madina sai aka masa aka aka suka zanto musu amin wanda suna da amana wanda ba ba ka taba mu mu ma ba mu taba ka babu yaki tsakanin mu hatta harabatul qurayza su ma qurayza daga baya kuma suka suka ci amana suka yaki fa qutila rijalahum sai aka kashe mazajen su wa qasama nisa'uhum wa auladuhum wa amwaluhum bainal muslimin sai aka raba dukiyarsu ‘ya'yansu da matansu da dukiyarsu gaba ɗaya aka raba tsakanin musulmai. Illa ba'aduhum illa ba'aduhum lahiqu bin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ɗayan kaɗan daga cikin su suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam fa amannahum wa aslamu sai suka zanto mustamin wanda sai akwai amana tsakanin su ɗayan kaɗan daga cikin bani quraiza suka zauna sauran su aka yaƙe su aka kwace matansu da dukiyarsu aka raba musulmai ‘ya'yan kaɗan da suka yi saura suka musulunta wa jalla yahudul madinat kulluhum sai ga sauran Madina gaba ɗaya suka kauce daga Madina suka bar Madina gaba ɗaya kenan wannan ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya iske su wasu suka musulunta wasu suka bar garin da aka ce ku bar garin to wanda suka tsaya garin an sun sirka ba da jizya don su zanto masu amana zaman amana tsakaninsu da musulmai ƙarshe su ma suka musulunta amma Yahuda sai da aka waye gari Yahuda gaba ɗaya suka bar Madina shine wa ajalla yahudal madina kulluhum gaba ɗayan mutanen madina suka bari suka bar madina bani qainuqa wa hum rahadum abdul abdullah bin salam su kabila abdullah bin salam kenan cikin kabilar bani qainuqa yake wa yahudu bani harisa wa kullu yahudul madina dukan su wayannan yahudu bani harisa da bani yahudu bani bani qainuqa da yahudawa ne da cikin garin madina yake cewa dukan su sai da suka hita suka bar madina to kaga wani hadisi ya karantar da mu kenan yahuda a ƙarshe korarsa akai gaba ɗaya mun fahimta to akwai hadisin da ya tabbata mun karanta shi nan wurin wanda wani yaro cikin mutanen yahuda wanda ke makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya ziyarci wannan yaro wanda yana rashin lafiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul la ilaha illallah ya kai yaro ka ce la ilaha illallah sai yaron ya kalli baban shi sai baban shi ya kalle shi ya ce aqi abul qasim imma annabi sallallahu alaihi wasallam bai abin da ya saka kai kaga wannan bai yahudi ne ko ba bai yahudi bane wannan ruwa kuma ta nuna cewa duka yahuda madina sai suka bar madina akwai cin karo da juna ko babu mun gane eh babu cin karo za za mu warware matsalai yahuda na amana wanda akwai amana tsakaninsu da musulunci mun fahimta cikin bani kwareza wasu sun tsaya wasu suka musulunta wasu suka tsaya suka za su rika biyan jizya don su zauna garin Madina ba sai an kore su ba kuma akwai amana tsakanin su ku ka ku yaƙe mu ma ba za mu yaƙo ka ku taɓa addinin mu mu ma ka mu taɓa addinin ku ku rika addinin ku ma mu addinin mu amma za ku rika biyan jizya saboda ku yanzu ba musulmai bane ba in kana so ka bar biyan wannan lanho to ka musulunta ka shiga musulunci saboda ƙasa ta Allah ce da manzon shi mun fahimta na'am sai babi na gaba babu gazuwat uhdin wa ma asaba nabi sallallahu alaihi wasallam babi mai magana akan gazuwa yakin uhud da aka yi da abin da ya samu ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yakin uhud kamar yadda tarihi ya bada mutanen sira suke bar labari cewa shi kuma sababin yakin uhud da aka yi yakin badar aka je aka ce musul aka ci kafirai da yaki da suka koma sauran mutanen da suka koma gida sai suka yi shawara suka gano cewa su ma yadda aka musu bar mu yi kokari mu mu farmaki mu kawo ma musulmai farmaki ba su shirya ba mun fahimta shi yasa shi Uhud kusa garin Madina aka yi shi Badar kuma nesa garin Madina yake mun fahimta can kudancin garin Madina wajen Makka can wajen Badar wani ƙauye ne ake ce ma Badar su kenan wanda za ya tahowa daga Sham ya bi ta can Badar ya wuce sai ya zagaya ba ya biyowa ta garin Madina saboda ya san me ya san garin musulmai ne sai zagaya ta badar sai zago zago sannan sai ta makka to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji labarin haka sai suka shirya suka ji suka same su can wannan ƙauyen wanda ake ce ma badar mun fahimta to su kuma wannan yakin uhud wani dutse ne bayan garin madina ne sai da yake garin madina amma yanzu ya zama cikin gari to shi kuma wannan dutsen daidai nan kuma aka yi yakin uhud shi kuma shi kuma mutanen kafirai da makka suka ce su ma bari su samu lokaci sai mutane sun sun mance musulmai sun mance bari su samu su ma su zo su rama shi ma ramuwa ce aka zo yi kamar yadda badar shi ma ramuwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su ma wannan bari su zo su rama abin da aka musu na kashe mutane mun fahimta malaika hadisi yake ce an sadin qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma uhud wa ma'ahu rijalun yuqatilani rajulani yuqatilani ma'ahu alaihima siyabun bidun ka ashaddul qital kenan annabi sa'd bin abi waqas yake cewa naga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yakin yakin uhud tare da shi akwai wasu mutane guda biyu suna yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam alaihima siyabun bidun suna da kaya farare ka ashaddul qital wanda suka fi kowa tsanani wajen wannan yakin ma ra'aytuhuma qabla wala ba'd bin taba ganin mutane masu kokari irin su ba tun daga can kuma nan gama ma bin taba gani ba nan gaba an salin an an salin radiyallahu anhu qala annahu su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jurhi nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila an jurhi nabi sallallahu alaihi wasallam yawm uhud sa'al bin sa'id sa'idi an tambaye shi game da ciwo da aka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam فقال جريها وجه النبي صلى الله عليه وسلم an shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga huskar shi wa kusirat rubaiyatuhu aka karya mashi haƙori wa shummirat albaydau ala ra'si da ga wannan hula da ake sanyawa ta yake tana bisa kan shi fa qalat fatimatu sai fatima ta tashi radiyallahu anha ta gasilu damma tana wanke jini ga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam jikin babanta wa aliyu yumsiku shi kuma Aliyu dan Abi Talib yana riƙewa shi yana riƙewa ita kuma tana sa ruwa tana wankiya falamma ra'at anna dama la yazid la yazid illa kasratan lokacin da taga cewa jinin nan baya gushewa zuba kawai illa kasratan akhazat hasiran sai taga jinin nan baya bai rage ba karuwa kawai ke sai ta dauki tabarma fa harakatuhu hatta sara ramadan sai ta ta kona wannan tabarma har sai da ta zanto toka summa arzaqatuhu fatama fastamsik dama sai ta mace ta sai ta rika tana gogawa tana goge shi ne da ita kenan wannan ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam ranar yakin odu sun galabaita har aka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo kamar yadda aka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo a ƙasa yakin ta'if wa ja'a mu'allaqan wata ruwaya ta zo ta hanyar tarik ma ruwaya mu'allaq رواية دا أكا كيرا تباتار الإسنادي با من كان سالوكة مستلو الحديث من حديث أنس دا رواه أنس دم مالك ينن ورن بخاري ني يفتد إتا معلق ومي هكونش حديث دا بخاري يفتد شي معلق من كان تا من فهمتا هذا نورن إذا يزنتو شين أكي شي ما معلق ما في صحيحين ونورك تشجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أهد أنجيم أنه صلى الله عليه وسلم رانا وياكم أهد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم يا يا za ai mutanen mutanen mutanen da suka jima annabi sallallahu alaihi wasallam su ci nasara ba za su taba cin nasara ba wanda suka jima annabin su ciwo fa nazalat laysa laka min al-amri shay'un sai Allah subhanahu wataala ya sabkar da aya laysa laka min al-amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun Allah in ya ga dama kai wannan al'amarin ba naka bane ba ina annabi annabi ake gaya ma cewa in Allah ya gada ma zai iya yafe musu yu'azibhum ya azabta da su aw ya tuba alaihim ko kuma ya yafe musu fa innam zalimun ta kowace hanya dai azzalimai dai ne ka sani wanda suka yakin Badar Uhud suka zo suka kawo faramaki ga musulmai to kai wannan al'amarin ba naka bane ba ba sai ka ba sai ka yanke hukunci ba almuhim dai kafirai ne suka yaki musulmai dinnan azzalimai ne mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuma wani hadisin gaba yake ta Nabi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtadda ghadaballahi ala qaumin fa'alu fa'alu bi nabiyhi kina Allah subhanahu wa ta'ala ya tsananin hushi ga wasu al'umma wanda suka aika suka aikata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yushiru ila rubaiyatihi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni ga hakoran shi da aka karya mishi yana cewa Allah ya hushi ga mutanen da suka karya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hakora اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله رسول الله في سبيل الله kenan Allah tsananin hushi zai tabbata ga mutunan da yake yakan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabin nan ya fito don ɗaukar kalma Allah to kaga wannan wanda duk kafirin da ya fito don ya yaki musulmai a wannan lokacin kafiri ne kuma shi azzalimi ne mun fahimta idan ya musulunta kuma bayan haka to alhamdulillah kamar yadda Abu Sufyan mun karanta kisa Abu Sufyan sai da ya gama abubuwan da yayi makircin da ya shirya tun yana Makka amma kuma ya musulunta kuma ga yana hayyaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi mun fahimta to kaga dan da abin da kai ga musulunci in ka musulunta ba matsala amma in kana nan matsayin ka mai yakan kafirai to kana nan kafirin ka kuma azzalimi in ka mutu a wannan lokacin kuma wuta zaka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu Abu Jahal da su Utuba da sauran su Umayya to na zamu tsaya insha Allah idan ku tambaya sai ayi tambaya saboda lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu da shi abin da muka faɗa kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah ka mai iko na kan komai Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك